بالله أن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الرقيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مسلم لهدي شيرين الشدة لوقت رمضان أنا فكرت الدرجة شيرين لوقت هذا الشيء أرجع إليه Allah ka sa mu dace. Amin. da musulunci dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai yau kuma sha biyar ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Za mu ci gaba daga inda muka kwana jiya cikin tasirin surutu bakara inda ana ba mu na biyo da gobe su wuce bisa da sharafin mu ne cikin hujjar da mu kuma insha Allah ya kammala mana wannan Ramadan mutuwa ta kan zo ba shi amma labarin wata ta yi sahuru amma ba a tallafa su ba ne mu koyi ana samu wani wasu na zai su sun ke sallah amma ba za su tashi Allah ka tsaye mu na masu imani kyawa ayyuka muka yadda da muka mu lokacin da abin ya yi rubuta tambayoyi da ɗan dama amma ba ya rubuta ko sama sama Assalamu alaikum malam da shekara lafiya da kwanan da ya zama gabata. Har yana da wani fadari kada wani kafi. Duk wanda ya yi wannan takardar don na kasance ana biya ta bashi. Haka nake neman addu'a. Allah ya yi maka ya biya maka. Amma ka koyi addu'a ka rike kwanakin nan mai sauki wanda ba ka rike ta sai an biya bashi. اللهم اغفر لي بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن مسلمك. اللهم اغنني بحلالك عن حرامي واغنني بفضلك عن نفسي هو التاكيد ما شيء يعتبر اللهم اغنني بحلالك عن حرامي واغنني بفضلك عن مسواك وانت على الكل يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ما لم يكن مقارا وما لم تشرع باليوم وما البركة عليه على نسيا كاي مكان أحسن تذكرونه ana ina fitarwa a duk shekara sai da ni ni kaɗai nake fitar min kai sai kai goro ne za ka da kowa gudu ɗaya ne inda nika raba shi biyu na ba wa wasu babbanni na shi mana haka da nake yi ina hakan daidai a ba ka hakan daidai gudu da ake bayarwa kamar ake ba mutum su guda ake ba ba mudu ake ba ta ake ake ba mudu ne kawai ce babban mudu wanda na arewacin Najeriya mun yawa sun ke yi da ya yi ne sai ba sai ba ku bukata mu zo da shi mutane su ƙara ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da mani tambaya ta ita ce na manta ban sallar isha'i ba saboda wasu yin na sai aka fara sallar tarawih bayan da ke tashi ma'ana ya hankali ya ɗauki yaronsa da ya yi shayi sai ala alhaji sannan na tuna sai ni sallar shi ne nake tambaya akwai wannan sallar ko a lokacin sallar ta hajji gaskiya lokacin isha'i ya wuce amma wanda ya manta ko ya bacci a da ya rasu haka inda da gangan ne ya ce a ba ka mafi ingancin lokacin sallar isha'i da nake da kaga dare yana da awa goma sha ɗaya muna saboda muna sala asuba kafin shida ko suna magriba kafin bakwai dare awa goma sha uku ne ke a awa goma sha ɗaya awa goma sha ɗaya in kama su ne awa biyar da rabi kuma su akan ake bakwai suka ce takwas tara goma sha ɗaya sha biyu idan sha biyu da wani ke yi sha ɗaya wannan shi ne mafi ingancin maganganun malamai amma kuma cewa a sha kada ka tara su ba amma mun ji musu sosai da zai wata kai dai tunda mutuwa kai ba ka da matsala lokacin da ka tuna shi ne lokacin haka nan da ba su ce man zai salata aw na ma'ana fa yusalli ila zakara inda dalika kafaratu laysa laha kafaratu illa dhalik kika inda dalika waqtuha yaro da kai ba ka da laifi ba saboda mutuwa ce wannan galibi ka faru a wanda ya saba da sallah cikin jami'i sai ya kunce mai sai ya manta ne assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara muku lafiya da nisan kwanan da barka amin tambayoyi na su ne an ce ana fitar da zakatun kuɗi da abincin mafi yawan mutanen gari duk ne abincin da nake ci tare da tsakani da abincin da mutanen gari suke ci ko kuma darajar da ba ta kai ta abincin mutanen gari wanda nake cikin zarfitar ko kuma dai wanda mutane da yake ci. Min hausar da masu tsibuna a gare wannan aya ta nuna matsakaici wanda shi aka saba da shi yana yi da duk abin da ake fitar da abinci. Za ka in ka fitar wanda suka saba ya yi, in ka ba da wanda sun fi son sa ko ba shi suka saba ba ya yi, amma in ka ba da nan kasa da shi kuma shi ne halin kuma ya yi. Amma in kana da halin ka zama kanka ba da Ibn Rushd ya ta ba da damar yin ibada da sigogi ke da ɗaya. Sai da shi da ɗaya wani ibada ko da yauke, ko da yake kasar da kasar da shi ko sigogi ne lokacin zuwa lokacin wani ibada. Abin da ci ko garbiye ya halitta su kare da ilimin da yake cewa shi ne idan ya yi ya dace abu kan abu ka dage ka. Idan yana yi wata rana ya bari wata rana, sai ma sai wata rana ka bari wata rana. Idan yana caccanzawa, yake wata rana mai wura kaman jannatul istiraha ido ta ya ta kike cewa kullu annabi ne kuma wani lokaci kai wani lokaci kamar ka ji sunna ke sabu to menene shi kuma wanda annabi ke tsalla an wanda ke sigogi da wannan kamar salatin annabi ka ji sigogin sa iri iri duk da kowanne akwai sunan annabi Ibrahim in dai ruwaya ta ta salatin akwai sunan annabi Ibrahim amma sigogi daban-daban za ka kai wannan yau gobe kai wannan haka misali du'a'ul istiftah addu'o'in da ake bayan tabbar sallah ka ta fara su ma sigogi ne daban daban yau kai wannan gobe kai wannan gobe shi cikin ne to ila guda dai kai yake ba za ki shi ka haka amma dai kana aure sunna kin ne kin zo Allah sallallahu alaihi wasallam kamata ya duk alin da manzo Allah ya yi shi kan shi wanda yake lokuta da wannan kai ba ka lokuta da wannan mai shi babana kuma abin kwaikwayo na Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana kara ya rayuwa albarka ya fata wa mai Allah ya rayuwa ya yi albarka ya kara shige masu da ni kai na da sauran musulmi gaba malamin Allah alfarma nake nema ba tambaya ta dauke na karanta wannan to bari karanta ne wallahi malamin na jin daɗin karatu kai dan kana ba mu sallah Allah wala kunna alqurma ka ba mu da tahajjud da karshe Kuni yana da ne. Wataƙila mai wani tsakai sanar da ba da tajin ba ya yi. Ba ka ba ka yi rike ko biya da wani. Ba ka yi ko ƴaƴan mu ne ke baya. Ga Mustapha cikin limaman da hasu. Yaro na ne. ga ƙwarai kila bai tuba ba tana ci da wanda shi ne yaro na na bakwai akwai akwai yaya na cikin su wadata ba sai na yi bai kuma wani kujen tsoho da daɗi da ita Shekaran jiya na ga raka hudu da kaji a farko. Mun sami wato reflection za a ce ta'ammu saboda na yi ba da kaji a farko a wancan lokacin tun muna mata tun muna tafi kun yi ta ba ɗaya zai yi ta shekara kuma ya kai kaga ba ya kai ba da ta shekara bai kuma yi da dawo da nama ya kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau na cikin salati insha Allah wa sallallahu alaihi wa sallam ga cikin salati da aka wato da gare shi a da da da cikin salati ibrahimiyya shi aka wato da annabi amma duk salatin da kai ya cika abin da Allah ya nema cikin Qur'ani sallu alaihi wa sallimu tasliman to yayi kaga Ibrahim ya hawa da tasliman da ciki amma haka annabi koyi in ka Allah ku sallallahu alaihi wa sallam ka ji umarnin da ke cikin Qur'ani kuma yayi ba ka dare kuma insha Allah Allah zai maka salatin da yayi kawai kawai kullum kana a sunna so ake zaka nabi shi ne kuma inda na ta ba ka dauka da kowa ne kawai mutane suna nan da shal suna bai da kowa bai kowa bai ga sama mutu wannan bid'a na iya karanta ko in bid'a na iya karanta su Muhammad Allah ko mu ne na annabi amma din da zai shi zama Muhammad Muhammad Rasul ba su da ai na ji ana da kima a kan salatul fati ba don tana da kai ke kima don a dalilai ne na farko wani ne yake an bashi na biyu ya ce Allah ya ɗauka ne na uku ya ce tana da falalar da ta wanda da ke shi na hudu ya ɗaga ya ce ta ma ta karatun Qur'ani ta kuma dole ya yi ko ba don tana tsada ta ke yi ai ko su tana tsada ne to tana ne ba yanzu misali jalalul khairat da farko ta cikin jalalul khairat ba da sunnoni da guda da rasul da babu wani abin da ya saba shari'a amma duka ta salatocin da zai rubuta su kai dare ni ina yana annabi guda da ni a wurina na gaba dun ne nake bisa kafa ni ke bisa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk salatin da kai misali zan ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba ruwa ya kuma ya kuma wanda da ke ba wanda yake rigima da kasa sallallahu alaihi wasallam ko da sun kace ina godiya ga Allah da kake ina da aiki da batin annabi mu annabi Muhammad ai salati ba za ka bula da salati amma ba ka da kariya ka ce amma ka wani ba ai wani yauci ko ke ba ka cikin shi a yi ba ko ya wannan mace ce ta yi an tsaye wani guda da suka fi gaskiya guda ba a sake gane amma wannan na karin gana gani ta ce ninka miki na yin tafiya tun wata ɗaya in ka samu yi wasa in ka bazi da azumi ya zan yi wasa ta gwani ta bayana gani amma ɗaya ba a gani ta sa wani kake sun tana sun ta ce ta yi ta fitar da sha'awa ko ta yi amfani da sha'awar a lokacin tana azumi wannan kaba'ira ce ba mutum ta alfarma azumi yana da nake ko ba ki ne kana saurayi ko kana da yawa laifi ne kana cikin azumi ka kawar da sha'awa Rabi Salatu Nama ya faɗi a hadisin Kursi Allah Ta'ala ce ya dabu ta'ama wa sharabahu wa shahwatahu min yana barin abincin sa ya bar abincin sa ya bar sha'awar sa don ni rage rage kaga in ka zo sha'awar ka ka kammala azumi don haka akwai saɓani a kan wanda yawa ta har ya zo mazi azumi ya kare kuma ke amma da ya zama ni babu saɓani ya kare to mazi in akwai saɓani ne mazi amma dai yana cikin abubuwan da ke sa lada azumin ka ta wuce don haka ita wannan da kai wannan to mafi ahawa shi ne ne ya rubutu da akwai malamai da hujjoji masu ƙarfi da suka ci azumi ya amma in kai ɗauki rabu za ka cewa bai kare kuma babu laifi amma ka sani cewa ta kalada mai yawa sai ku tsari ka kauce mai nan nan wannan bayan an doke yake don Allah ma da cikin ni ta tafiya ce in sa mu ce ka sabu shi ma na saba yin su tsakanin malamai abin da ya yi shahara shi ne da mazaba malikiya shamin arba'in da takwas kilomita nawa ce ka san me kilomita saba'in da da nawa ne eh arba'in da takwas mil eh wai kilomita nawa zai kawo tasa'in da wani abu ne ko to amma wannan magana tana da tsauri da malamai ya ce goma sha ya kasa masu wanne ne zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma dai an sa ya ce bai da ran da kike da banda wasu ai kaga yanzu misali mutumin cikin da zai zo a kira ta yi zai zo a mana ta yi amma in yin jikire ta ala ta yi duk tafiyar da hukuncin hukuncin mace gaba ya fi al'umma da siya da wanda baya suka mutum bai ba su da amma maganar wani shugaba da sauran wannan magana da tafiya ba ba ba wani da addini
أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور
ليس عليكم جناح أن تبلغوا jiya inda muka kwana Allah ta'ala ce wata zawwadu in za ku je haji ku nemi guzuri to a da tanadin guzuri na da wahala za ka sai mutum ya dinginar da kansa ga ayarin matafiya sai ka zama hadimi in an sauka kai za ka ɗaure raƙuma kai za ka ba su abinci kai za ka gyara wuri kana cin masu dafuwa kai kuma ana ci da kai har a je a dawo wannan bai isa guzuri ba ya isa guzuri wani kuma bai da ayari amma zai tashi misali daga nan sokoto ya kwana funtuwa zai nemi sana'a yi nan funtuwa kwana uku ya samu abin isa kano daga kano ya kwana uku ya samu abin isa misali azare ya kwana uku ya samu na isa mai duguri ya kwana uku ya samu na isa injamaina daga nan daga nan har ya kai ubayyin har ya gangara ya je khartoum daga nan ya je koski ya je kasala ya je port sudan sannan ya samu jirgin ruwa ya tsallaka zuwa jidda babanmu mala ashabu yana nan da ransa da lafiyarsa kasa ya tafi amma fa ya fi shekara a hanya kuma ya dawo ya dawo wajejen 1974 nake ji ko mun yi karatu gare shi muna matasa mun yi zuwa karatu gidansa na taɓa fira da shi a wisal tv kan wannan doguwar tafiya mai ban sha'awa ya kamata wisal su tono ta su sake sanya ko kuma a samu wani ɗan jarida ya koma sake fira da shi yanzu a samu ko awa biyu a ji abubuwan al'ajabi na matafiyan da a unguwarmu an yi alhaji mai jihadi shi ma kasa ya tafi kasa ya dawo amma shi baba a shabu da jirgin sama ya dawo. Allah ya ce ku yi guzuri, amma fa inna khairar zalin takawa. Guzurin kuɗi ba ya isa, ku yi guzurin takawa. To sai Allah ya koma kawo a wannan aya wani abin da zai karfafi yadda za a yi guzurin. Sai ce laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum. Ba ku da laifi ku nemi falalar ubangiji. Don haka idan misali sana'a ɗinkin hula kake yi, to daga nan sai ka tanadi zaruruwa ka tanadi kyallaye kana ɗinkawa kana ƙarawa gaba kana saida idan irin wannan zamani ne kuma babu laifi ka cika jakarka da citta ko magi da miyar kaɗi da doya in kana iyawa ka yi bakko na doya daraja gare su a can fa daraja gare su a saudi arabia in kuma kai babban ɗan kasuwa ne irin su AA Rano, ka ɗauki jirgi guda ka sa jirai ƙarango ka tafi da shi, ko ka ɗauki tafarnuwa, ka yi jirgin ruwa ma musamman na tafarnuwa ka kai ka samu kuɗi wurin aikin haji. Yana cikin guzuri ba ne. To da mai guzuri kaɗan da mai guzuri mai yawa ba ne, ko kuma kana da sana'ar hannu, kai daman wanzani ne a nan. Sai ka sai kilifa, ka sai kayan aiki, ana gangarowa wurin jamarat lokacin askin nan sai kai tsaye ka dan aza dan kyalle ka tsaya ka samu yaro ya rika kun san ko nawa ake aski in mun taso jifa ta farko ala da muna ga shigowar ka nawa muka biya bara ala da mablai na muka biya kudin haske bara ina fasa toriyar ɗari ɗari ne muka biya nawa kenan dubu dubu arba'in a dubu hudu ko ɗaya bi- dubu arba'in dubu arba'in kai guda to kagan kana wanzami ka yi ni wurin ya yi tsaka wata zawon an samu gudu to amma amma kai maka kalle ɗari ka sassauta ka sassauta akwai shekarar da muka zo aka yi tsaye tsere ɗari da ina mamaki Dr. Bashir Ali muna da Dr. Bashir Ali ce duk kowa a yi mashi kawai a so lokaci malamai da muna da yawa duk ya biya mana muka zo muka ɗauki mota ita kuma riyal dubu biyu kaga naira dubu nawa kenan dubu ɗari takwas ko ya dubu ɗari takwas zuwa cikin gari ba mota guda ina ƙoƙarin yin da kuɗi ko da ta bashir ya biya nake ga masu son lahira da masu son aljanna to in kana sana'a irin wannan ko kana wanki da guga misali ko kana yankan kumba ko wani abu dai wanda alhazai na bukata to laita alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ba laifi ku ne na falala daga ubangiji yasa Allah bai ce rizqan ba anan saboda ko ba so ake kame da tafe ta ka kasuwanci da Allah ba. kar kai kasuwanci da zai dauke hankalinka daga ibada amma dai fadlan min rabbikum ku nemi falala akwai abin da ne ta kokarin ne ta neman ya za a yi a samu mutanen mu su fara shi har yanzu ba fara da nura abdullahi ya yi yunkuri amma bai ci nasara shi ne ihraman nan ihrami miliyan biyu zuwa miliyan uku ake yi suwa ran kuma kowane su ba ta wanke su To inda za a wanke shi a yi repackaging da shi fito da arha ko da ganin gida muna sai da abin mu mu sai da shi kai ko bai yi wa kasuwanci ne mai kyau إيراني من كيتي يوزو إيراني يعني في البداية أنا للحالة أما ترى ثمن ريال 40 40 بير ريال 50 نو كيلن دبو عشرة ما كدوبو لا أكا جارة أكا لودش أكا كاو أكا تيدرا دبو غو شابي ديو لا يكون يكو بيبا كما مي أبند على هذا يفانا ديو تكي أن وانكي أن غوكي أن سا سو أبند كما تنالان دي مثلا كاسونتي دي بي كيو sai ka sai da guda dubu ashirin musamman kana zagaya joyi ka sai da dubu ashirin ka kai arziki ne to muradi shine dai Allah ya ba da izini ai kasuwanci amma sai kira shi fadlan min rabbikum ku nemi falala da ubangiji wanda a ce wannan akwai ishara da cewa in kai kasuwanci abin da kake samu falalar Allah ne me yasa saboda wani zai kasuwancin bai samu shago juri guda amma sai kaga ana ribibi nan nan ba kowa falala daga Ubangiji ba haka wani bai gwamatsu da wani ga sana'a in ka so mu lokaci kishi na ɗauka su in ka tambaye shi ya sha'anin ka za su yi lalata maka su wai kar ka shigo sana'a kai ma a yi gwamatsu kowa yake sai to shi ne Allah ya kira shi fadlan min rabbikum babu lafi ku nemi falala daga wurin ubangiji fa idza afattum min arafatin فاذكروا الله عند المشعر الحرام إذا أفضتم إن كوكا يو إفاضة كوكا قرارو wannan ku ishara ce daga Qur'ani akan cewa arafa arafa cika za ta rike fitun baki lokacin da alqur'ani yake sauka mutum dubu ɗari da suka je arafa lungu guda ba su fastika amma an yi hajji da mutum miliyan biyar minki hamsin na wannan kaga canza alafai ba a fata su kuka kwararo wato ifaba shi ne kamar ka zuba ruwa ga kofi sai hankalin ka ya ɗauku kana cikin zuba ne zai faru da su tumba ne ko kana zuba shayi ga kofi amma baka lura ba sai me fa ya tsibu sai ya tumba ne sai na lasafai ba a fattun min arba in kuka kwararo wato bayan kun cika arafa ma kil kuka fito daga arafa fadkurullah inda al-masjid al-haram ya muzdalifa fa amma Allah shine masharul haram muzdalifa wannan ya nuna tsayin arfa wajibi Rai Allah bai iya tsaya ga Arfa, amma yake yin ko gangaro don haka sai da kuka gefe, sannan kuka gangaro. To ba wajibi ba rukuni ne. Alhajju Arafa. Allah ya kira shi anan fa'iza afattu min Arafat. Wurin ana kiransa Arafa ana kiransa Arafat. Me yasa ya aka yi samu suna maganganu ne cewa na malamai. Kama cewa li'anna Adam inda ha Arafa Hawwa. fata'arafa da Allah ya sauko da Adam daga sama ya sauko da Hawwa sai ba abe suri guda ba kuma babu waya babu post office bala ya aika wasiƙa don haka Adam kusuran da Adam shi kadai tilo a duniyar nan ku dibi girman duniyar nan gaba shi dai kwayar duk inda ya mulka bai gani ko bai sai dabba Hawwa'u na ta ita ma ita kadai don haka shi da ita suka dukufa suna ta neman juna. Ta sai Allah ya haɗa su a Arafa. Arafa. Fa Arafa ha wa Arafa. Kaga sai a daidai ke. Eh za a yi kwanan natsuwa a ranar. Kakannin musulun suka fara sanin yadda ake kwanan natsuwa. Amma sun sha kewa yau ko garinku a ce kai ɗaya garinku kai ɗaya kake. ai akwai matsala da ba a ce duk duniya ba ko an ba kai ba a jidda akwai wani wuri da aka kewaye ana wai kabrin nan hawa sun ce shi sa baki kiran garin jidda wai jidda kaka garin kakan mu ne yana nan wajen balan ta kabarta ce sanan nan ana cewa makabartar da na hawa mu ce amma tsakaninku da Allah wa zai ba da tabbacin wannan tarihi shekara dubu nawa yanzu ba a kiyasance ba halittar annabi adam zuwa yau a kiyasance mafi ta aikin lamari an shekara miliyan daya miliyan daya shekara miliyan da sauki akwai ɗan adam bisa doron kasa saboda Allah wani guda ma kabirin da shekara miliyan a rayu labari ka zaban na sabu tarihi yana kushe da abubuwa iri amma kuma yana yi wa yanzan Allah ne ya bar shi a kai amma dai shekul islam ibn taymiya rahimahullah yana cewa babu wani kabarin annabi da aka sani bisa ga yaqini sai annabi guda shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani kabarin wani sahabi da aka sani bisa yaqini sai sahabbai biyu sai Abubakar da Umar duk wanda ba su sai dai kirdado ko zato zaka zaka ji an ce ga kabrin na na Khadija a Makka shi ma yana nan hanyar can bayan Safa da Marwa makabarta ce ita mutane mana ta an ce nan kabrin na na Khadija yake zaka ji an ce ga kabrin sai da suna Aisha in shi a za su ga kabrin Aliyu da Abi Talib suka yan shi'a ma zaka mutu wani gari kabrin kana wani gari ba wata matsala bane a gurin su ka mutu gabas kabarin kana yin ta kwaye shirme yanzu misali Hussein Alam Bashir da yawa ma da yawa mazara da shi'a ba bisa muhallin da aka san mutuwar su suke ba wasu suka ce Arafat ba don sanin Hawwa'u da Adam bane a'a don wato kai ma'anonin da yana da yawa ba ma bukatar sai mun sai mun koma akan su fa idza afattu min arafat in kuka gangaro daga arafa fadhkurullah inda al-mashara ku tsaya mu dalifa ku yi wannan daidai yake da inda Allah ke tafi idza qadaytum salata fadhkurullah ko wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah فقروا ما تيسر من واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة wato duk inda Allah ya magana ibada inda lokacin sai magana to da in kun kare tsayin arfa ku tsaya ku yi zikiri kafin ku tayi jiba inda al-bashar al-haram muka ce bashar al-haram shine me shine muzdalifa ana kiran sa muzdalifa li'annahu muzdalifun ila arfa yayi kusa da arfa arfa tana cikin hilli amma muzdalifa tana cikin haram اذكروه كما هداكم ambaci Allah kamar da ya shirya da wa in kuntum min qabli la min ad-dallin duk da yake kafin Allah ya shirya da ku din kuna cikin batattu ma'ana kuna aiki cikin duhu kuna aiki da jahilci kuna ibada ba bisa wato karantawar annabin da aka aiko ba thumma afidu min haythu afada an-nas sannan ku zo ta inda mutane suka so ku sauko daga inda mutane suka so kuma na ku je inda mutane ke zuwa wannan aya tana magana da Qurayshawa saboda ba Qurayshi bai zuwa Arafat domin Arafat ta haita harami sai gani da cikin haramin zai yi hajji kuma in fita wanda dai an waje shigo amma ni ne kai ne waje za ka in sun zo muzdalifa sai su tsaya da ba su zuwa Arafat sai la ta thumma afidu min haythu afada an-nas sannan ku gangaro ta inda mutane ke gangaro ba ku je inda mutane ke zuwa ku hito da ci kuma ku je arafa ba a fara wannan ba sai hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi annabi yake ce da kansa ya je arafa sai quraisha suna mamaki ya za a yi kai da dan harami kuma ka fita ne kai ka waje Allah ya ce ai haka da sun ma'anin kaga sai da aka yi maganar muzdalifa sai aka da kuma aka yi maganar sayin harfa me sun muke ji a nan littartibi zihini ko ko littartib azzikri ga ambato ne kamar da Allah ta'ala ce fakku raqaba aw it'amun yawmin dhi masqaba yatiman za masraba aw miskinan za masraba sai thumma kana min alladhina amanu ay tuttan asali kana min alladhina amanu thumma dinna tartib zikri daga sun ma'afizu sannan daman ya kamata kun gangaro min haifa faban nas inda mutane suka gangaro wato ku zo musalfa yadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya zo daga arafa to haka annabi ibrahim ya je arafa to in an gangaro me ake wastaghfirullah ku ambaci Allah ku istighfar inna allaha ghafurur rahim hakika Allah mai gafara ne sai tun kaga kenan ka gama hajji kai istighfar kamar da yadda ya kama sallah kai ne wanda ya shirka shi ma yayi to duk wani aikin alheri da kake kada shi istighfar don ya kammala maka ladanka ya tsarkake maka niyyarka ya tuba yi maka abinda baka yi da kammala ba ko da akwai wani kaso a cikin istighfar sai ya rufe shi inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai zama kakan ta kai za a fata
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله idan kun kare ayyukan hajjin ku kuma ku ambaci Allah wato babu abin da ake ambaton Allah cikin sa da yawa kamar hajji kunnan musulunci duka ta rishi da ambaton Allah amma babu kamar hajji saboda me saboda kowace gaba ta sa zikiri ce hakika ko sallah ko kiran sallah duk ba azkar bane Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah duk zikiri ne ko hayya ala salah hayya ala falah ikama haka in ka kabbata sallah Allahu akbar zikiri ne fatiha zikiri ne sura zikiri ne wurin rukuyi Allahu akbar zikiri ne sami Allahu liman min zikiri ne rabbana wa lakal hamdu zikiri ne in ka tayi sujada Allahu akbar addu'i zikiri ne at-tahiyatu lillahi wa salatu wa tayyibat din zikiri ne duk da assalamu alaikum wa rahmatullah zikiri ne to haka haji Isa ne sallallahu alaihi wasallam an sanya dawa إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله da dawa da sa'ai da jifa ke da duk sauran ayyukan hajji don a ambaci Allah ya tafi aiki sauraka da zadda ka fara harama kace labbaik Allahumma hajjan ko labbaik Allahumma umratan za ka fara labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik zikri in ka zo wurin fara kafi za ka yi kabbara wurin taba hajarul aswad da sumbantarsa ko nuna shi zikiri abinda za ka yi wurin dawafi shine zikiri ma'ana kai tilawa ko kai addu'a ko kai tasbihi ko kai tahmidi ko kai salati duk dai ba zikiri bane in ka zo ka sha zamzam ka ambaci Allah kai addu'a don zamzam ana biyan bukata wajen shi da rijiya ce can muka shiga ciki lokaci duk haramin maka na tsaya da iri dan ana azumi na muka labiya mu dan sha sanyi ko ba iri duk cikin masallacin nan da lokaci sai karkashin rijiyar zamzam daga baya sai aka rufe ta daga baya kuma sai aka sa AC koyi amma inda aka fara sawa ba bulbuli fa wannan muke yi tikafi sai mu ji tan kasan nan inda sanyi yayi daɗi sosai sai mu yi tikafin mu cikin sauki amma yanzu gaba ɗayan harami an sa masa AC an sa fitillo an yake akwai inda lokacin ko fitillo ba wadatattu nan muke bacci sannan makuballan kana ganin su zaka iya kashewa amma yanzu an ci gaba gaba san ta ina ne mun ga ci gaba mai yawan gaske daga zamanin fahad zuwa wannan lokaci Allah ta kama sarakunan nan su da alkhairi sun kula da masallaci kwarai sun ma ba a ce kula ce da kullum misali tsafta ba inda zaka zauna kai awa biyu ba ta shika an kafa shi dawafi ko yaushe continuous wannan yana cikin girmama لكن الله غيره لكن الله كو غيره الله إذا قضيتم مناسككم كوكا كمل أيوكا هجنكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأنبتي الله إلي يدبتي أنبتي إياهم دائم سن كما أيكا هجن أيوا أيكي أي فهاريا kowace kabila ta ambaci iyayenta da kakanninta da martabobin da sadokansu da jarumawansu da bayyana ayyukansu wani ya tashi ce shi babansa in ya sha giya ya bugu to duk abin da aka rike da kyauta ne sai ai kuwa tafakuru bi aba'i wal ajdad sai Allah ce to wannan din yadda kuke nan yanzu ku da ku ambaci Allah haka au ashadda zikra ko ku ambaci Allah fiye da haka idan su ake gaba ɗaya ga lokacin ku da ambaton Allah to cikin ambaton Allah akwai addu'a فقد سألت فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق في متابعة قوان الدعاء في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا لا يطيع وما له في الآخرة من خلاق شي بين ربوك الآخرة أنا باكل أبارا وانا نسي ما يتاشي أدعاء يتشي والله ناجي وتبليان بليان نو يتشي لوكت بليان خدو أقريب كسا مليان خدو kenan ka ko dan ta tabi ka halin to ba kuɗi ne yake nema ba ana neman gafara Allah ana neman yarda Allah ana neman sutura ana neman gama lafiya ana neman cika da imani ana neman sauƙin mutuwa ana neman sauƙin kwanciyar kabari ana neman sauƙin tsayin alkiyama ana neman sauƙin hisabi shi na hiba ma tana da nata abubuwa ko amma kace kuɗi ɗaya ka sani kuɗi kuɗi Allah kuɗi kuɗi Allah ce walau fil akhirati billah منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amma cikin mutane akwai masu hada biyu suna addu'a ya Allah ka ba mu abin kwarai a nan duniya kaga a nan duniya abin kwarai na farko shine arziki na halal na biyu mata ta gari na uku da mai zama farin rai gari zuciyarka na hudu kwanciyar hankali da zaman lafiya na biyar ilimi mai amfani ko na shida ga sunan kai ta zanawa duk jin daɗin duniya ne to fil akhirati hasana shi ne kar a yi ma hukuma kar a kama ka da laifi kar ka samu matsi wurin mutuwa kar kabari ya matse ka bugunyar matsa sannan ka samu sauki ranar tsayin alkiyama ka samu sauki wajen hisabi ka samu sauki wajen tsallakar sira'i sannan ka samu shan ruwa alkautar sannan ka shiga aljanna ashe da duniya da lahira ko wacce tana da bukatu zaka in zaka addu'a hada biyu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة sannan waƙina azaban nan shi yasa babu addu'a da tauce wannan ita ce ajma'u du'a duk addu'a ya kariya daga azaba to duk ta kunshi wannan ulaika lahum nasibun mimma kasabu Allah ce waɗannan suna da nasibi suna da rabo cikin abin da suka yi tsorori wallahu sari'ul hisab Allah bai gaggawa hisabi karanta wannan ayat sai mu kuma ga darussan da ke cikin su gaba daya واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
واذكروا الله في أيام معدودات ambaci Allah a cikin kidayayyun kwanuka waɗanne kwanuka ake nufi a nan su ne layalin tashirik ayyamun tashirik assalat idan an yi sallah rana ce mai alfarma sallan lai yake goma ga muharram gobe ayyamun tashirik za su fara na farko shine ranar sha ɗaya sai ranar sha biyu sai ranar sha uku su ne ranakun da ake yanka su ne ranakun da ake jifa ita ma jifar ana yanka da me da bismillah duk dutse da zaka jefa sai ka ce bismillah don haka in kayi da ajili zaka jefa dutse arba'in da ɗaya bakwai sau bakwai sau bakwai arba'in da tara saboda ranar farko zaka jefi jabaratul aqaba kawai rana ta biyu ka jefi akaba ka jefi wusta ka jefi sugura rana ta biyu ka jefi akaba sugura ake fara sannan wusta sannan kubura ita ce akaba daga ranar sallah ka jefi guda ka shigari ka jefi uku nawa kenan hudu ko mai bi mata ka jefi uku nawa kenan bakwai kuma kowane da dutse bakwai bakwai shi bakwai arba'in da tara to idan mutane suka yi aikin hajji sun kai miliyan ɗaya kuma kowa ya ta'ajili to za a yi jifa miliyan arba'in da tara miliyan ɗaya ke idan miliyan biyu ne zai zama jifa miliyan tis'in da takwas idan miliyan uku ne haka haka haka za ka yi to wanda suka yi ta'ajili su kuma za su jifa saba'in saboda rana ta uku za su koma jifa uku sau bakwai ishirin da ɗaya ishirin ɗaya kaɗa da arba'in da tara yanzu sauraka inda alhazai miliyan ɗaya za su yi aikin hajji sannan kuma duk su yi ta'akhiri to za a samu jifa miliyan saba'in ma'ana an samu kabbara miliyan saba'in ba fa jifar ce manufa ba jifar cika umarni ne kabbara da za ka yi ce sauraka babu wani lokacin da yake da daraja a shekara kamar wa'annan kwanuka saboda me saboda babu sanda ake ambaton Allah da yawa kamar sa ga masu harama ga masu talbiya ga masu dawaki ga masu sa'ayi duk da aski ka zo bismillah ga masu jifa ga masu kwanan bina ga kwanan muzdalifa ga ga tsayin arfat duk gaba ɗaya mutum Allah ne sannan ga kwararar da jini wanda shi ma da sunan Allah ake yanka babu sadda dabbobi ka shan yanka da sunan Allah kamar wannan kwanuka na makka suna hadaya na sauran duniya suna layya kuma wani aran da abin shi haihuwa an cika sati zai suna ko ba haka ba sannan sarkin fawa yana so ya kai da nama shi ma zai yanka nasa dabbobi ana ambaton Allah fiye da kowane lokaci shi yasa wa'annan kwanukan ba waɗanda suka kai daraja su kwanaki goma na zulhijja da ɗaya ga wata har zuwa goma ga wata babu kwanuka masu falala irin su to in aka zo fik aka zo takwas yau mu tarwiya alhazai da harama ya ƙara daraja in aka zo ranar arafa kenan ka kwana musdalifa an waye gari kai addu'a sannan ka zo kai jifa ka zo kai dawaki kai sa'ayi to koma can mina faruku to alhajju ashru ma'lumat har zuwa nan inda muke kuma sun koya mana irin addu'ar da ake so mu rika yi idan muna aikin hajji rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar idan annabi zo kan dutsen safa sai ya fara karanta aya abu yau bima bada Allah bi inna safa wal marwa min sha'irillah wa man hajja al bayt aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bima wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim sai da gano sai rabbana atina fid dunya hasanah sannan sura kowace na mai tasu sannan kamar yadda muka ji wannan ayoyi ba da damar in mun tafi makamin kasuwanci haka daidai ne mu kulla yarjejeniyar kasuwanci mu kai kaya ko mu ɗauko kaya shi ɗan arewacin najeriya abin da ya saba da shi shine tsaraba duk da an rage mata ƙarfi yanzu a da in mutum ya je maka ya dawo duk titin unguwarsu gaba ɗaya kowa sai ya samu tsaraba hadda wata hula gare mu lokacin ana cewa salami da kare yanzu ba ce mata sai da ke ta banne ka sha kira ko ta banne ka sha hadi dubu zuwa wurin alazai su bautu gaba ɗaya da lokacin sai ka isko iya sanin ka mutum guda yake dace ko mutum saboda haka sai a je a mishi barka da zuwa shi kuma ya buɗe ta lokacin kuma guzurin alazan mu na da yawa an yi lokacin da ana ba da kuɗin da sun kai guzurin alhaji uku ne ko huɗu ko biyar ma alhaji ya je sannan ga kaya da sauki lokaci yalla dai mai kyau riyal ta ce zuwa lokacin riyal goma ce alhaji ya ce nawa sai a ce fan ɗaya riyal bi sai ce ɗauko da dozin biyar akwai kuɗi lokaci to an yadda ka zo da kaya ka saya sannan a cikin wannan ayoyi mun ji tawakkuru kama hadaku ku ambaci Allah kamar da shirye kenan ba yadda muka ga dama za mu tsara ma Allah zikirin da za mu yi masa dole mu libinci hidaya da Allah wadda ta zo ta hannuwa ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah ya kawo shirya ka bar ta ka dauki wata ka zama ka amma samudu fa hadainahum fastahabbu al-hama ala al-huda samuda mu ba shirya suka zabi makanta suka bar shirya. Sannan mun ga muhimmancin addu'a a cikin aikin hajji da kuma addu'a da ita ce mafi ita sannan mun ga muhimmancin istighfari da an gama. Saura karka je maka ka dawo kana kuri kai dole sun ce ma alhaji. Kana tabbata an karba abin da ake so in ka dawo hajji kai talibin da istighfari kana fata Allah ya karba. wannan Ramadan da muke yi in Ramadan ne muke kamata mu yi istighfari muna neman cewa Allah ya karba kamar yadda Annabi Ibrahim yayi wanda muka karanta baya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sannan wannan aya ta nuna mana yadda musulunci ke balance tsakanin duniya da lahira yadda aka yadda ka nemi duniya yadda aka yadda ka nemi lahira haka aka yadda ka nemi duniya za ka baka ta nima ruwana da duniya a sha na ita akwai ruwanta da kai don za ka kara ku nemi cikin abin duniya abin da zai taimake ku ku nemi lahira ni'mal badu salih rajul salih akwai hukunce-hukuncen aikin hajji da dama da ake yi sun bada cikin wannan aya muhalli na tafsiri ba muhalli ne na rarrabe su ba amma mu lura da yadda Allah yana faɗin hukunci-hukunci kuma yana wa'azi a tsakiyar waɗannan ayoyin Allah ke cewa wattaqullah wa nuru wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun wattaqullah wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun ana baka hukunci ko ana maka wa'azi ba ka ana son malamai su rika hada fatawa da nasihohi da wa'azi ga mutane. to a nan ya kamata mu kwana abinda muka karanta bisa sawaba Allah ya ba mu iko aiki da shi dan mun kuskure ko tsima har sai Allah ya mana afwa da gafara اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد لك امفان da bude wannan karatu Allah ka samu albarka gare shi Allah ka sa ya zama hujja a gare mu Allah ka kammala mu da shi cikin aminci da rahama Allah ka sa wannan wata ya kare mu da ka gafarta mu Allah duk lokacin da mutuwa ta zo mana ka sa mutum na masu imani Allah ka yassare mana al'amuran rayuwa, Allah ka ɗauke mana kunci da damuwa, Allah ka mana aminci da kwanciyar hankali da walwala, Allah ka yalwata mana arziki, Allah ka yalwata mana arziki, Allah ka yalwata mana arziki, Allah ka ɗauki addinin mu akan kafirci, Allah ka ɗauki addinin musulunci akan kafirci, Allah ka ɗauki addinin musulunci ka bashi kariya daga masu sharri ko da iri. Shugabannin mu Allah ka kama hannunsu, Allah ka ba su yi koyi abin da daidai, malaman mu Allah ka daidaitar da su, ka ba su yi koyi tsayawa ga abin da ka karantar da su. ba kowane malami yake tsaya bisa ga karanta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya mu iyalan mu da mu albarka Allah ya gafara ga iyayen mu wanda suka riga mu wanda suke da rai Allah ka sai albarka ga sauran rayuwarsu Allah ka sa gaba ɗayan mu gama da iyayen mu lafiya mu gama da duniya lafiya ka rufa asirin mu ka sa mu cika da imani da kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin